الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan safar asabar ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya babi na ko kuma darasi na tasa'in da uku za mu tashi darasi na tasa'in da hudu a wannan littafi na umdatul ahkam a cikin kitabun nikah na shehin malami abdulwahid ibn abdulghani al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alaihi inda muke karanta wannan littafi na umdatul ahkam as-sughra a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albasa muna cikin kitabun nika hadisi mai lamba ta ɗari uku da sha uku za mu tafi hadisi mai lamba ta ɗari uku da sha hudu idan ba a manta muna tunatar da junanmu a babu cewa muna cikin matsala ta aure shi kuma aure kamar yadda muka faɗa wato matsala ce da ya kamata a ita tunatar da juna akan abin da ya shafi manufofinsa domin duk inda ka ga mutum ya kasa cimma manufa a kowane irin abu to bai da manufar shi ne misalin da ake bayarwa ina yawan ba da wannan misalin yanzu wanda ya kawo karatu daga inda zai zuwa nan minti biyar ne zai kawo shi to idan yana da manufa za ka ga ba zai kawo wani ya ce da Allah zo mu je ka raka ni tare da kaya ba zai bi ki ba saboda ya san yana da manufa ga inda zai wani ba zai ce da Allah zo ka raka ni guri kaza ya bi ki ba saboda yana da manufa amma mara manufa kuwa zai iya bin wani kaga suna ta yawo daga nan a nan sai ba a gaba karatu ya ce wallahi wani abu ne ya tare ni har na taho haka za ka ji wani ya ce har na taho sai muka haɗu da wani to da rashin manufa zai kautar da kai daga kan abin da kai niyya shi za ka gama sai hikima idan zai na da matsalar siyayya a kasuwa to kafin ya tafi sai ya rubuta abin da zai siya idan ya duk abin da ya gani ya baki awa ba zai siyo ba domin manufarsa wannan abin kaɗai ya zai siya amma mara manufa zai shiga kaga kafin ya samu abin da ya je siya ba shi ya kashe kuɗin to wannan shi yake bukata a aure ya zanto kana da manufa cikakkiya ka gane cewa daga manufofin nan an gaya ma Allah ya ce ni ta ukum kunna libasun lakum kai wa antum libasun lahun kai ni gane a gurin iyalinka ita ma tufafi ne a gurinka shi kuma tufafi ko da yaushe na kan tambaya in ce dan me yake sa riga za ka yi ta faɗa ka ce ana sa riga dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza da ƙarshe cikin jan hankalin angwaye da nake zai in ce to ka kiyaye tun da ka yarda ana sa riga dan ado ana sawa dan kare sanyi ana sawa dan kare idan dan zafi akwai kayan zafi ai ana sawa dan dan dan to ka kiyaye sai da wace abin da nake so ka kiyaye riga tana da wuta. Inda tana da wuta maganin dauda kuma a wanki. Idan kana wanke tufafinka to gidanka zai zauna lafiya za ku shekara da shekaru ana samun sabani amma ana warkewa. Shi ne wanda ta Allah ya baka misali da cewa kai tufafi ne a gurin iyalanka ita ma tufafi ne domin ka gane ni yadda kake son riga sai sai sai ko ka yadda ko baka yadda ba. na ce wani jiya muna tattauna an gwaye ne na ce ko a madina kake ka ga dai madina ne kana madina a harami za ka sa farar riga ka duba wuyanta kwana biyu ka ga babu dauɗa to ko a nan kake za ka ga ana buƙatar a wanke ballantana wanda yake ba a nan ba rashin wanke wannan dauda shi zai sa rigar daga baya ka fita daga ranka domin za ka ji cewa wannan wata irin kawai ta ba duk kyanta duk tsadarta amma ana wankewa sai ga wata riga ana kuma tana kuma tsuba kana kuma za a barka da kyar za ka rabu da ita amma daga lokacin da ta gama tsenin gaba ɗaya ma ka sa haifo sai dai ta koɗe ba za ta fita ba to shi ne matsala aure shi ne na ba shi misali na ce ba shi sa za ka ga an ce ma wane mai haƙuri mai shiro shiro amma ya rabu da matarsa ne dalili rigarsa ce ce ta dauɗa ya ki wankewa ya yi ta tara sai da ta gama da ta dafe kuma yake so ya wanke kuma ba za ta wanku ba kuma ka auna ka gani duk wanda yake da wannan shirun shirin to tara abu yake matsalar sa kenan kayan sa yana ta dauda yana ta barin rigar sai ta gama dauda sai ya ce zai wanke ko ba ta wanku ba shi ta zaka ji an ce ba kan kankanin abu ne ya raba auren firin gari ne ba shi wani tarawa yake ya bari ya taru shine nace wa an godiya nace masa da zarar duk duk yadda kuke honeymoon din nan in an ma abu biyu ma ba zaune da ita in an zo an zauna ka ce ka da da kika yi rai ke daɗe wannan abin ba na so gaya mata amma dai ta wuce sai dai ba na so kar ka bari wai kai ango ana ta laifi ya ce amarya ba ki laifi ko kin kashe dan masu gida ƙarya ne ƙarya ne saboda haka abin da yake daidai da abin da bai ma ba yi bayani cewa kaza ya fi zama ya fi daɗi amma ya ta tara laifi ya ta tarawa wannan shi yake kashe aure shi yake kashewa riga ta gama sai ne shi kenan Allah ya dakatar da mu to kaga ɗaya daga cikin manufofin aure ana yin aure ne don biyayya ga Allah mun kawo dalilin sa na biyu dan neman lada na uku dan kare kai daga me albasha manufa ta hudu shine dan ɗaukar nauyin iyali ƴaƴa da mace ta biyar kwanciyar hankali ta jira ni'imar ƴaƴa ta bakwai kare kai daga ne daga cututtuka ta ta bakwai kenan ta takwas kuma za a samar da musulmin gida eh sannan kuma za a dawwamar da na tara dawwamar da wanzuwar al'umma duk mun faɗi wannan kuma kowanne mun faɗi dalili to wannan dai ina ƙara ɗan recap nake yi domin ya zanto muna tunawa a kai الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائة حديث النبي يقول جاء أهد أنا عقبة بن عامر رضي الله عنه an karbo daga Uqba dan Amir Allah ya kara masa yadda Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da miji Allah ya tabbata a gare shi ya ce iyyakum wadkhul ala nisa a hirdin ku ne muku kashe ni na hane ku da shiga gurin mata na hane ku da shiga gurin mata فقال رجل من الأنصار wani mutum cikin mutanen Madina yana zaune a gurin sai ya rasu lalla. ya ma'aikin Allah a fara'aita alhabuwa ko da akwai dangantaka ko da mutum yana da alaka da su ƙala zai ce alhamu dangantaka kamar mu da ya za ce kanin miji wasan kanin miji almau annabi ya ce ai mutuwa kenan wasan kanin miji ba shi ne al'amu ولمسلم عن ابي طاهر امام مسلم ya kawo daga abu tsari yace an bin wahab daga malamin imam malik yace samitu laysa na ji laysa bin sa'ad sai daga cikin sakonni zuwa wato akran sai daga cikin abokan karatun imam malik shi ne wanda muke ba da misalin sa shi ya tare masar egypt shi kuma imam malik madina sannan fuzaili bin iyad shi kuma makka shi wannan attajiri ne biloniya ne biloniya ne na gaske saboda haka sai ya zanto duk shekara sai ya sa a yi kwale-kwale jirgin ruwa manya na kayan abinci nau'i nau'i na shekara guda yake tura imam malik da kuɗi mai yawa ya ce a kai wa babu malik ya rubuta mai wasiƙa ya ce wannan kayan abinci ne Allah ba ma jiya dan Allah ba so ka matsa ko ina ci gaba da karantar da mutane sannan ya tura ku da ni bin iya a garin sa kawai shi za za ku ji Imam Malik ba sai muku yayi yawo ba to yana da komai auren ya idan zai aure da ya idan laifi bin ta abiyaji sai ya aika mata kai kuma shi ba malami ne karantarwa yake yi amma tun da Allah ya ba shi dukiya bari ya aika wa waɗanda suke yaɗa sunnar annabi alaihi salatu wasallam to shi sa da yake bin sa'ad da ba al dusur bil ujur akai yayi aikin kuma ya kashe kuɗin sa baya kashin kashe wa addini kuɗi baya shi ne kullum mutanen da muke bayarwa a ƙasar mu kenan ƙasar Hausa yanzu za a ga idan da gwamnati za ta zo ta ba wa malamai motoci za a ga surutu amma ta ba yan direba an yi shiru ko ba ka bane fama da hawa ila ilkauni la ya kazu ne ya tsaho na hadisa an ba yan direba fa lokacin da aka zo ai za ku ga wani kilif din da tawhid dalil yana yawo abdul mutallib fa amtirayim za ku ga kilif din sa yana yawo yana fada lokacin da yana kwamishina lokacin mala ibrahim shekaru kudin yan musabaka kudin da ake basu baya gaba ɗaya kudin da za a yi hosting a kano baya bin miliyan takwas da aka yi mala ibrahim shekaru takarda ta kudin musabaka ya ga miliyan takwas sai ba su miliyan ɗari biyu wannan malaman da suka je wallahi rubewa suke aka ce ai miliyan takwas aka ce ji kai ku tashi ku yace yanzu yan Kano bilan suka zo na ba su miliyan 250 kuma a kasa ba alƙawari yace yanzu yan cewa Allah ne wannan ko ka ko ka so haka ne kamata a yi domin don kaga yanzu dan Allah wanda zai zo ya yi wa kwallon kafa hidima da ƴan wasanni ya kaje wa alkur'ani ya koma ga Allah ya ce wa Allah ne kuma yana da dama ai ko ƙarya suke yi kuma wancan ba makan yakan bane sai ƙarya ne ba su don qur'ani ka kalla miliyan takwas ba miliyan ɗari biyu ya ba su wallahi shi za a yi a lokacin za ku ga wato wato mutabakatin da aka kuma lokacin za ka fara za ku lo kyauta mai tsoka a ba wa mahaddin a ba a kai mutum maka a ba ka gida a ba ka haka wannan qur'ani kai wa hidima amma ka je ka kalli budget din yan yan wasanni ka gani budget din da ake miliyoyi ne masu yawa ba ka ga sai dan da ake a cewa da ya kasa rike Kano bilan sai a danja shi a kawo wani saboda sai sai ba su da motoci an ka ba su motoci an ci ai kaza haka miliyoyi ake kashewa duk wata su ko wannan ba sai shekara in za a yi musabaka Allah ya kyauta to sai ce laifi bin sa'ad dalilin sai sa na yi wannan bayanin idan Allah ya baka dukiya ka nemi lahira da duniya da ita eh kullun na fada idan Allah ya ba mutum kuɗi ba to yake ka shiga aljanna da azumin litinin da alamin ba sai yake ka ciro wannan kuɗin ka bayar ka kyale wanda ba za ta abinci da uku a rana su azumi domin shi in ma da azumin ba dole yi yawwa ba ka kyale shi ya azumi in kuma ba haka ba kai biyu kai azumin litinin da alamin sannan ka fito da kuɗi sai ka shiga layin da haɓa halin da su bil ujo amma ba daidai bane mutum ya zama manna inda kai ya makale kudin sa kawai ya zama hannun jarirai ne da shi kuma ya wai shi azumi yake dan litinin da alabi ba daidai bane daidai shi ne duk kowa da hanyar da Allah yake hore masa da yake so ya shiga aljanna da wuri da ita kowa to sai yake al'amu aku zaud abin da ake kira da al'amu sune yan uwan miji shine yasa nake wasan kanin miji da su wa ma asbahu min aqarib zaud da abin da ya kama da shi na mai na yan uwan miji ibn al-ammi kamar wa shine wato dan dan ammi ibn al-ammi dan babba wani auyun da makamantan shi ne dai abin da mahauji yake yi na wasan kanin miji wasan kanin miji annabi ya ce mutuwa ke karka yadda ne kanin ke zo wasa suke da matan karka yadda wasan kanin miji ka ce a to annabi ya ce al-maut ne za mu kai a karkashin hadisi a ta'abiru min ta'abirin nafsi lil fitan an tsoratar da mu kada mu jefa kanmu cikin fitina na biyu bayani idan fitina idan mul fitina bin nisa'i ajnabiyat bayani akan girman fitina da mata waɗanda suke ba muharramai ba na uku mashru'iyyati su'ali anil amri al mushkil ya halatta kai tambaya akan abin da yake yi ba du an shar'anta ba na hudu husnul su'ali min al adab kyakkyawar tambaya tana daga cikin ladabi bal bari wannan zance suka ce innahu nisbul ilmi ai iya tambaya ba rabin ilimi na biyar annal khalwata bil ajnabiya sababun lil fitna ke bantuwa da ajnabiya dalili ne na fitna wal wuqu'u bil fahishati da fada cikin karna na shida tahrimul khalwati bil ajnabiyyati walau kanat ma aqrabin nasi wa habbihim ilayhi haramcin ke bantuwa da mace ko da ta kasance tare da mafi kusancin mutane gare ka ko mafi soyuwar mutane gare ka na bakwai a tahrimu min babu tahrimil wasa'i li'an laha hukumul maqasid alal aghlab wato haramtawa tana daga kofar wato haramta hanya kafin a haramta ba abu ma sai haramta ba abin da zai karka kusa da abu in aka ce karka abu karka je kusa da abu to zuwa kusa da abu shi ya fi girma tunda an hana ka zuwa kusa da shi ba hanyar ma karka ubannin ta zaka je gurin na takwas la farqa bainal mar'ati as-saghirati shabba wa bainal kabirati al-ajuz ba bambanci tsakanin tsohuwa da karamar yarinya na tara hadila hadisi kulli hadi bayanin adabil islamiyya wannan bayanan gaba ɗaya suna bayani ne akan ladaban musulunci na goma bayanin mahasinin shari'a yadda ake bayani akan abubuwa masu kyau na shari'a na sha ɗaya al'islamu dinu adabi musulunci addini ne na ladabi ɗaya na sha biyu ihtimamun nabi a rin jaratu wa salam bijanibi tarbiya yadda annabi yake kula da tarbiya shi za kullun nake faɗa haihuwa ba dole bace amma ba wa ɗa tarbiya dole ne domin da annabi ya zo gaba ɗaya tarbiya ya koyar a karantar wasa duka tarbiya ce na sha uku yuqalu min al-hadith su'al amma yubdamu an ya kuna dakilan fil umum mun gano a cikin hadisin yadda ake tambaya dangane da abin da zai lazanta ma wato abin da zai gani gaba daya kaga wata tambaya kankanuwa amma za ta gabe wani abubuwa masu faɗi sannan shine na ƙarshe to wannan shine babin ƙarshe a cikin babin da muka gama sai babu sadak babin da zai magana akan sadaki wanda dama ɗaya daga cikin abubuwan da suka lazamta suka zama wajibi ne na rukunan aure akwai sadaki wala nikaha illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai adilin saboda haka kaga rukuni ne na aure sadaki yana da sunaye daban-daban kusan malamai suna kawo wajen suna takwas ana kiransa sadaki ana cewa mahar ana cewa nihila wa atin nisa sadukatihinna nihla sannan ana ce ma farida ana kiransa da hiba da haƙarami na shida ana kiransa da ajir sannan ana kiransa da asr ana kiransa da ala'ik duk wannan sunayen sadaki duk malamai sun haɗa kan cewa a wato sun yi jima'i akan shar'antuwar sadaki hadisi na ɗaya al-hadisi al-khamis ashara ba'da 300 hadisi na ɗari uku da sha biyar an anas bin malik radiyallahu an an karɓo daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'taqa safiya min hadisi na al-lu'lu wal marjan dogon sa annabi alaihi salatu wasalam ya yanta na na safiya yana da yake hadisi dan tamori ko yawa ya yanta na na hadisan ya yanta na na safiya waja'ala isqaha sadaqaha sannan annabi ya sanya sadakin ta shine wato ‘yancinta shi ne sadakinta, annabi ya ce, zan ‘yanta ki amma ‘yancin ki shi ne sadakinta. shine hadisin da suka yi man mummunan fasara ko cewa kwace da waye da sauran hadisi ne dogo da an dade ana tattauna shi me za mu koya karkashin hadisin na farko shine anna safiya kanat amakin qabla zawajiha sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na na safiya wato baiwa ce kafin annabi ya aure ta domin an kawo ta cikin bayi duk da cewa ba wancan babban mutum ne asali da yahudiya ne sannan daga nan sun masarar aura ba da zawaji a minu sai aka yanta ta bayan annabi ya aure ta na biyu fi hada fi'li hatta ala iskil ima akan wannan annabi ya kwadaitar dangane da yanta bayi na uku jawazu iskil amadi ala hay an yakuna hada mahran la ya halatta ka yanta mace ka ce in ta yadda wannan yancin na da shine sadakinta ya halatta na hudu jawazu kauni mahar zawaji manfa'atun diniya au dunyawiya ya halatta sadaki ya zama wani abu ne da za a amfani na duniya ko na lahira kamar yadda za mu zo nan gaban mu ya halatta na biyar anna zawajan nabi sallallahu alaihi wasallam minha lam yakun li ma'dhi jahwati ɗaya daga cikin orientalist ɗan arutafiku wanda irin su Bolivia kenan da ake magana irin maganganun su ɗan tamori su karkaɗe ruwa suna amfani da su a irin su maganganun da suke cewa annabi yana aure ne don sha'awa to shi ne ake musu rashi wannan maganganun ba na arnan can wa'annan suke ɗebowa wai da sunan kuma wai suna kawo da cikin karatu a musulunci wanda sun yi su sama da shekara kaza in ka karanta a sunna wa makanatuwa na Dr. Mustapha Subaidi ya kawo ya ba da amsa yace a zamanin da aka yi su mutane kaza kaza ya ba da ya tona musu asiri ko suke ɗebowa yanzu suna amfani da shi wanda cikin shekara saman ɗaruruwa an ba da amsa kini kuma musulunci yana ne yana ci gaba a haka to shine aka yi musu raddi akan wannan domin wanda suka yi wannan abun shiga musulunci suka yi kura impersonation suka yi kura da bata akuya suka rike a musulunci suka ji larabci sai suka koma suka rika wannan rubuce rubuce kuma daga baya da aka gano su kuma aka ba su amsa na turanci da larabci shine malamai suka ce malamai ba da amsa yake bari ya ta'allabu ala hadiyar qulubil islam dai kowace daga bata annabi za ga akwai dalilin da yasa annabi ya aure ta wata dan shiga musulunci wa rahmatan biya wata dan tausayi in kana waliduha min al-asyari fi qawliha kuma san bai ta wannan saboda annabi ya kalle ta yaga cewa mahaifin yana cikin jagorori a cikin kafirai ba ta kuma a matsayin baiwa a yanzu saboda wayannan dalilan annabi ya auri na na safiya na shida yuqadu min al-hadith yace babu ikul amati wa tazwijiha wa tazawujiha an so mutum wato ya wuyi yan baiwa kuma ya aure ta me aikin ka ka sa ta a makaranta idan ta sai ta gama makaranta ka aure ta kuma an gane ku yawwa to sai ce wa qarza anna lahu ajran wanda ya haka yana da lada biyu yana da lada biyu kamar bi hadisi abi musa al-ajari an gane kamar yadda zuwa hadisi abi musa al-ajari shi za a gabatar mu yanzu da yarinya ta tasa ta ɗan zama budurwa sai su fara faɗa sai a kore su sai a kawo ta. Al-hadisu sadisu a kira bada salatu mi'a hadisi na ɗari uku da sha shida an sa harbi da sa'ad a sa'idi radiyallahu an an karɓo daga sa'ad ɗan sa'ad Allah ya ƙara masa yadda wannan hadisin ba shi kaɗai ya rawaita ba Abu Hurairah ya rawaito shi Jabir da Abdullahi ya rawaito shi Abdullahi bin Abbas ya rawaito shi Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito duk sun rawaito hadisi wajen sahabbai bakwai ne suka hadisi ne mashhur ba iya ga hadisin sa'ad bane mu je hadisin mu ji anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa kira da insha Allah tabbata a gare shi ja'at wa imra'atu wata mata ta zo gurin sa wasu ruwayoyin sun nuna cewa ita ce khawla wasu kuma kace a ummu sharik ita ce ta zo gura annaba ne kai akwai ma wanda suka ce maimunatu binti al-harith amma hadisin shi zai nuna ba maimuna ba bari ku ji yadda hadisin yake gwaran a yadda ummu sharif din ko kuma haula saboda ga yadda yake wata mata ta zo gurin annabi fa kana take inni wa hafi nafsi lak na ba da kaina gare ka ya rasulullah dama ai aya kusan ta hamsin a cikin azab ai kaga ya ayyuha annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ko atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati ko ajar na ma'aka sai yake mahallu shahidi wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi Allah yana bayanin waɗanda aka halatta wa Annabi alaihi salatu wasalam sai Allah yake wa mar'atan mu'mina an halatta ma wa'ancan matan nau'i nau'i ko wace ka aura da matar da ta kawo kanta gurinka ta bada kanta gare ka in arada nabiyu an yastankiha idan annabi yana so ya aure ta kun ji an bani sharadi saboda da ya rasulullah ina son ka idan annabi yana so ya aure ta to babu laifi kali ta tallaka amma kai kadai ne a cikin duk halittar da ne Allah ya bawa dama idan mace ta kawo kanta annabi ya aura ba ta dai amma kai yanzu ko ta ce tana son ka je ka ba da sadai shi za ka ce kali ta tallaka min dunil mu'mini kai kadai ne banda sauran mu'mini kai kadai ne to ita wannan bayan Allah ce ta zo kace na miƙa kai na gare ka a gaban mutane duk bai to dan Allah za a ji nauyin kawo kai gaba annabi ne haba da Allah ba wani jin nauyi shi sa yar Anas bin Malik da yake gida yana faɗa yana sai da wata fiqh discussion maza suke ta mamaki da yau da gida yana ga wa matarsa yace yau wata baiwa Allah ce ta zo ta kawo kanta gurin Annabi alaihi salatu wasalam tace ya Rasulullah ina son ka yarta tana da wanda take amma ta ba da mata wallahi sai Annabi Anas bin Malik yace ta ji ki alkhairi wallahi ta abin ki alkhairi ko da an yi rajakti ki ma dai ce kina za annabi ai darajar fa qamat tawila tare da tsaye da ya zaka ji da Allah ta yi magana annabi a wata ruwaya ya kalle ta daga sama har ƙasa ya sauke kansa ya kuma dagowa ya kalle ta kaga wannan a fassara ta yau da gobe ai kamar ba ta yi ba kenan ko kuma duk gaji a cikin ko lalle da kaga shi da tsayawa sai ta zauna bai wutar ta juya ma ta tafi sai ta nemi guri ta zauna a dama wa ga ma ba daga ce take ba an gane ko saboda haka ta zauna fa qala rajulun ya rasulullah wani mutum yana zaune a gurin yace ya ma'aikin Allah da wijniya ni a aura mu idan kai ba ka so ni ina so sai ce zuwa su koke rizal ita matan nan tana gurin ba ta yi magana ba har sai ta ce ni ba kai na zo ba shi nake so sai sai su tun da kaga idan wato ladi ba ta zo ba a tabar da dawo ke haka mata suke yi in sun yi barka in ta ba da barkar naira goma to tana so in za ki kawo mata tashin barkar in ta haihu ita kuma ki ba ta ashirin idan ba za ki ba ta ashirin ba to da mata da goma ta ta kai ni in kika ba ta biyar sai ta wurgo miki da ce in na da bata zo ba sabar ta dawo mana inda ba za ki iya bani naira ishirin ba ki biya ni goma dama shine kaga ai daga asabar sai lahadi lahadi ta girbi asabar shine to suka yi kasa wannan magana ta saboda haka yace ya rasulullah in ba a yi mu muna yi in ba da bukata mu muna da bukata in lam yakun laka biha hajatan ya rasulullah an baka da bukata ni ina so fakala sai annabi ya juya sai yace hal indaka min shay'in tasduquha kana da wani abu kaga yanzu annabi ya arashi ne waliyin sa ba sai ya yake domin waliyin shi yake aurar da shi za duk wani aure da wata za su je su yi sai dai su janyo rigima kawai domin daga baya a daura auren amma ne ba domin ba wani dan kawai yarinya ta zo tari ne a wannan gaban ne magana da muke yi abin da ya janyo kuka ga yara yanzu suna ta rashin mutunci ana ta daura aure a facebook ana yi aje ai ta kawo rediyo abin ya fara zama ma ruwan dare wallahi laifin iyaye ne iyaye su ya hakuri me yasa ya zama laifi saboda a da a da auren da yaro ko yarinya a gida saba'in bisa ɗari a hannun iyayen ke talatin ne a hannun yaro kawai ce saboda haka mahaifin ki zai gano wani a cikin abokan ma zai ce wani ya gama makaranta suna hira zai ce wa abokin sa to a ga ya manne zai duba wancan sai masa ba ka yayin muke yi ba saboda haka ba ma za ki sani ba shi zai zo a zuwan ya zo ne ya gano ki kawai da kansa mahaifinsa ya gaya mata je kaka ga wanki za a gaya mata to ki je idan aka yi zawa ba wai kwamfan ɗin ki ake nema ba shin da shi mahaifin ya yi mar shi kuma ba yadda za ya kai inda za ki cutu ba kuɗi yake kallo ba ima da iyaye ta iyayensa ya kalla domin a da iyaye suna aurar da ɗa ne gidanwa gidan mutunci domin ba za a koro mutu ya ba domin a wannan lokacin tun da ka san mahaifinka ne aura ba ka ba kai saka yanke hukunci ka saki ba ba kai ta ba domin aura ba akai duk abin da ya faru gida za ka koma daga nan shi gidan aure ba za ma su sani ba nan domin yarsu ce duk wani abu da ya faru su za su magance gidan ango su suke magance matsala gidan amarya duk matsalar da za ta faru shi wannan mahaifin domin duk ƴaƴan da ne shi zai magance komai amma yanzu ba abun ba haka yake ba ba haka yake ba an ba wa yara yanzu su ne masu sabanci ba zan su kuma iyaye tashi to shi za ba ma ganin daidai wannan shi ne ba daɗi ba rage mun sakarwa an sakarwa ‘ya'ya yanzu shi sa yanzu aka daina ganin daidai za ka ga ta yi mara abu in ta sun ta yi abu ta yi abu ta kunta ta mara in ya tuno cewa iyayenta masu mutunci ne masu kaza sai haƙura. amma yanzu kuna kallo irin wato rabuwar auren da ake yi wanda duk wanda ya ba shekara 60 zuwa sama baya ya san cewa su ba su san wannan abin ba na rashin mutunci aure sati daya za a ce ba ya mutu saboda mu iyayen mu ba haka ce ba da wani bawan Allah Allah ya ji kansa a nan hausa a wajen jin tubalan gani sai yake wa yan mazan jiya ke sai yake wani ɗansa ɗansa da yawa kafin ya rasu yan zamanin zamanin da aka zo sai yake wa wani ɗansa yake je ka gidan wani ka je ka je kawai ka ce ni na turo ka da ya je shi baban yarinyar ya zane abokin sa ne ya ka turo da ya ganta da ya zo suka gaisa da ya koma sai ya ce baba na je sai ce to masha Allah sai ya ita ya ce da wani abu ne ce wala ba haka sai mun ba sai ya ce cewa muka yi koma cewa muka yi kawai ka je ka ganta ba cewa muka yi taimaka ba mu sai mana kai kika bani guri shi kenan kuma amma sai yanzu kamar da muke fara saba'in bisa ɗari a hannun yara yi shi za ba za a ga daidai ba saba'in bisa ɗari a hannun matasa da yan mata yi to shi za a wurin baya lasin baya lasin na taɓa ba ku misalin bawa Allah da ni na san shi yaro kuma na koyar da ɗalibansa da yawa a makaranta irin wannan system din har zuwa yanzu da mai da rai ya kusa shekara goma da rasuwa har yau ban ji labarin yasa ɗaya a gida ba Allah wannan system din yake kuma dan boko ne saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata shi gaban mai haƙar rijiya muke yi muna ganin cewa daidai muke yi shi ta ba ma ganin abin da ya kwato yake yi wani bawan Allah wani bawan Allah ya je wani masallaci ai akwai hanyoyi da dama ma da zaka isar da sako da yaka za ka kai kai ishara da aje a neme shi amma bata ma sani ba ya je an yi sallah a masallaci wani mataki ya zuba kira'a aka yi sallar nan bayan gama je amma a bakar wa kallahu karatun nan naka ma sha Allah aka kira'a yace Allah ya dai kana da aure yace babu yace to muna nan da irin shiga sunan a gida masu ma ga kira'a nan kawai ka je ka duba an sun ma wallahi da lahi zancen da nake muku da ya je duba din kuma bata ma san shi babanta ne ya shiro shi ba an yi auren sai tana bayani sai ya kara mata a program din sai ya kara mata girma yana to a wani ai muna bin dalla na san ki aka zo ana bayani ban san shi har ko nake ba ma ta gefe shi ya hado to nawa a ba ga shi ba cikin magabata sai na Umar lokacin da ya tsada zawarci ba ki ya tafi nema mata miji ba to amma yanzu da iyayen da ƴan matan diggari suke wai an mutana shi ba ma ganin daidai har yanzu idan wani daga cikin malaman mu ba zan kawo sunansa ba yace shi har yanzu yana da ra'ayin ba wai ɗalibansa ba ba to abokansa kawai idan wani ya ga ya kamata ya aure ƴaƴansa ba ta zai ga ma ka je ka aure wani muka yi dariya yace yace idan ya sake ta ƴarsa ya saka kawai abin da yake ke yace kana ga ko ta ka ciyarka eh shi ne abin da na gaya wasu nake amma in ka duba abokin mai mutunci bai sanin ya kamata ba zai sakan baya ba amma mara mutunci dan baya kunta ta ba zai sako ta to wannan matsalar da iyaye suke ganin cewa wai faduwa ce a yi ishara cewa wani kana da aure muna da yara ka je ka duba ka ganki ka yaba da mutuncinsa wallahi ya kamata iyaye su dawo da Allah su mata suna ganin yanzu lokacin da ake yin wannan abun mata suna dadewa ai da iyayen nan a zaune da kakanni mata ba sa zama a gida ba sa zama amma yanzu da ka farka daga bacci sai ga gudanar ne a gaban ka duk da so ka je gaban ka ya faɗi domin kana cikin haɗari ne da kai a gida duk tarbiyyar su kuma duk tarbiyyar su domin ka san dai ƴaƴanka ba kannan mala'ika jibril ba ne ko kuma kannan na da maryam dole ba su su koshi lafiya su kalau su ji cewa da mutum ya ji ya koshi yana da buƙatar wani abu kuma saboda haka in ba ka waje a koma wani abu daban kuma ko a koma kallon pornography ko masturbation duk wannan abubuwan yanzu su ake bawa da su yanzu yarinya za ta iya koyo da duk mai karanta ba iya manyan malamu ba ko mu an sha turo mana a gaya mana irin matsaloli da suke faruwa wajen tana faɗa cewa ita ta yi ta kauna auren ba ba za ta ba saboda kawai ba wanda ya rige ne duk wanda ya fito zai ta shi shi dan kabilar da zai aura kuma yan kabilar ta ba wanda ya zo wannan ba dalili bane wannan ba dalili bane wannan ba dalili bane dan ina ba hauke ce sai ba hauke ne zai aure ta mata annaba ne za su salama har yahudawa akai sai a ce ma juwariya bintul haris al mustalaqiya kabila ta ake gaya ma kamar kai ne a ce ma bayarabiya kadiya bintu huyay al yahudiya yahudiya ce maimunatu bintul haris ita ma al-mustalaqiya dukkan bilun da ake gaya ma dan a gaya ma cewa ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi muna faɗa wannan wani zai ce kaza kaza kaza mu Allah ya sani Allah ya ara mana lokaci mu za mu dabbaka amma dai muna faɗa abin da muke ganin wato zai sa a samu sauki a wasu abubuwan da yawa in iyayenmu za su yi hakuri su dawo wannan maslahar to gaskiya za a samu sauki uku wannan ta su ta abokai su dawo da ita sannan abu na biyu idan yarka ta tasa a iyayenmu a da ba wai iya fulani ba a da tun yarinya na karama ake wata rukun miji ba iya fulani ba kawai an mata kamu shi za ka taso ka ga gidan gaba ɗaya ba yan mata ba zamani kowane an ya tafi an aure da shi yanzu kai baban ku zai ma aure ka dawo ka ce a ce ya ka ce baba na take ta kai ta isa ai baka isa ba wallahi baka isa ba to wannan ɗabi'un gani suke ita mai mace gani take ta cewa wani wanda ta gamsu da shi tana zan su saduwa ce amma suna iya gaya wa celebrity an fahimta da kyau ko suna iya gaya mu suna iya gaya mu amma dai dawo da wannan maslahar da tarbiyyar ita ce za ta sa mu rage wasu abubuwan domin abin ya yawa mu rage to kun gani ita ta kai kanta gaba annabi alaihi salatu wasalam ta ce tana son fa kana sai ji hal inda ka min shay'in tasluquha kana da wani abu da zaka bata sadaki kun ga a wannan gabar ba ya ta so yana da hankali yana da karamar sana'a kai kana da karfi tallafa mar tallafa masa kanka kaiwa eh karamin dari ne da shi kuma mai hankali ne tsora sana'a ka ta dora gaba matar ta ma bata sani ba bata san ma kai ka tallafa masa ba ballan ta ya baka godi tallafa ba wanda zai rike ma ya ya kamata ka taimake shi yace kana da abin da zaka bata na sadaki fa qala sai yace ma indi illa izari hada yace wallahi ba abin da na mallaka an ba wannan kyautar da ka gani a jikina ba shi wanda komai ma ai kun san ga iyaye na a zaune ai a shekaru da yawa irin wannan abin shi ma an yi ran da mutum zai wanke sai dai daura zani yawa saboda ba kayan da yawa to su ma magabata a wannan lokacin zanin ma guda ɗaya ne irin ɗauro wannan taron kun gane da aiki to irin da yi guda ɗaya ne yaran na ɗauri ya ɗauro taron ya miƙe yake yana son da wata kalle shi ta ce me kake da shiwa tana kallon sa kuma kuma a ciko Teresa shiru yarda ne domin ta yarda da wannan abu saboda haka bakala yace ma indi illa izari hada فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yace da shi izaruka in a'aita wannan kuma jawdan naka in ka bata jalasa wala izara laka zaka zauna baka da komai ne sai da wasu kayan shi sa muke faɗa da yawan mu mun fi dukkan mu masallacin nan mun fi na Abubakar kaya haka domin a cikin mu na akwai wanda bai san adadin kayan sa ba yanzu wallahi akwai wanda sai kai wata uku baka sa ba yawwa dan na san duk masallacin nan ba mai kaya biyu babu mana ai wani durowar da wani kayan ma ya manta da shi kwata kwata yawwa su so da haka iya wannan ne a jikinsa annabi yace in kika mun kawata kuma wannan a wajen sadaki kada ka da abin da zaka sa fantani shay'an sai aka ce dake je ka nemo wani abu kamar kyautar ka ta yi angwanci da shi je ka nemo wani abu shi wannan rana ɗaura aure ka taho ka wanke shi ka taho da da abun ka eh kan je ce ba a jibi ya tafi ya je ya dawo ya ya rasu Allah na buga na buga ban samu komai ba tana ji ba kare yake iljamit walau khataman min hadid je ka nemo ko da zo ban karbe ni zobe na karfe zoben karfe mai wata kima ce da shi ba ba na azurfa ba falta mata ya tafi nema falan ya ji biyan bai samu komai ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya alma aka shay'un min alquran to kaga ka haddace wani abu da alqurani kai Allah ramma ne qala na'am yace eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yace kun san wato a ruwayar a ruwayar abdullahi dan mas'ud abun ma da yake da aka ce me ya haddar da yake ya haka ce bakara da wata sura daga cikin al-mufassal daga suratul hujurat zuwa naji akwai sura ɗaya da ya haddace lafiya ce suratul hujurat din ma ko kaf ya haddace bakara da suratul kaf ko da suratul hujurat iya abin da ya haddace kenan kun ga mai sura biyu ina ga mai sura ɗari da sha hudu kare na abu ya ce fa kare rasulullah sai annabi ce zawwatuka ha na aura ma ita ni ba haka min alqur'ani saboda abin da ka haddace na alqur'ani ba biye bane an gane ko yawa domin da ya faɗi wanda yake ya ya iya bakara da suratul hujurat ko qaf ko wani abu da ya kama da wannan sai annabi yake da shi ta fadwa an zaharil qalbi kana nufin ka haddace yace eh to sai annabi yace zawwajtuka hadi ma ma haka min alquran na aura ba ita saboda wannan abin da kake da shi na alqur'ani a wata ruwayar an kahtuka ha imama amma amma aka min alqur'an a wata ruwayar mallaktuka ha imama aka min alqur'an a wata ruwayar amlaktuka ha bimama aka min alqur'an a wata ruwayar kuma wahabtuka ha bimama aka min alqur'an duk akwai ruwayoyi da suka nuna haka saboda haka an baki saboda abin da yake da shi na me na alqur'ani to wannan tarbiyyar kamar da muke faɗa in za mu kokari mu dawo da ita za mu samu sauki idan mu iyayen mu bace ba mu da muke tasowa yanzu yara na tasowa ƴan mata sun fara ya kamata mu tabbaka hikima shi ne idan ka samu mai mutunci da daraja ka mu kai mai ishara ko ta hanyar wani abokin kan kai ba za ma ka iya ba cewa ya je ya nemi wance to idan mai mutunci ne kamar da Hassan Basri yake faɗa ko baya so ba zai wulakanta ba ya ba shi ne kawai zai faɗi da ba dalilai masu ƙwari wanda zai san an mutunta shi sannan kuma ba zai rika ya mutu da yakka ba shi kenan kawai ba zai iya aure ba yanzu saboda wani dalilai gaba idan idan aka ji masu ƙarfi ne ya yi addu'a kuma zai san cewa lallai wannan gidan ana ƙaunarsa amma dai wannan tarbiyyar ta magabata da muka sake ta tana ɗaya daga cikin abin da ya janyo yarinya ba za ta iya kallon mutum ta ce tana son sa ba mahaifi ba zai iya wato ishara ba ya ce a je a nemi wani ya janyo yanzu ɗan mutum na ta zama da ƙanni ya janyo domin ina ƙara lalatawa da aurar da ɗaya a hannun iyaye yake saba'in bisa ɗari talatin bisa ɗari shi a hannun yara yanzu kuma saba'in bisa ɗari a hannun su yake talatin bisa ɗari shi ne a hannun iyaye wannan shi ne abin da yake faruwa shi sa idan rigimar ta ɓallo za a ga uban ya zo ya ce ba ke kika kawo shi ba to don abu kaza kaza ki sai kin zauna ba haka haka ne yake faruwa ke kika kawo shi saboda haka bai ki zama amma idan mahaifinki ne ya miki zaki idan matsala ta faru dole ya accommodate dole yawwa dole zai karba yana ganin cewa lallai akwai matsala guri kaza da kaza Me za mu koya karkashin hadisin na daya jawazu wabul mar'ati nafsa halin nabi alayhi salatu wassalam khassa domin an ce kali sakan laka min dunil mu'minin cewa ya halatta mace ta ba da kanta zuwa wato halaccin ba da kanta zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam ba tare da sadaki ba idan wani ne ba annabi ba kuma sai an biya da rai ya halatta kike kira zansa amma za a biya da rai na biyu jawazu arzi marati nafsaha ala rajul salih kun ji maganar ko ya halatta mace ta bijiran da kanta ga mutumin kirki ta ce ina son ka ta yi dabaru da alaye da iya hanyoyin da za ta iya tura sako ta tura in mai mutunci ne ba zai wulakanta ki ba to wannan ma yanzu duk amma kuma za ka ga suna tura celebrities na ai bari ga ko misali bari ba ku misali a iya unguwan nan ka je har yanzu mala audu lami ka san shi aiko ka je ka gan yana da karamar yarinya babu a gidansa ka san dalili almajiransa almajiransa da suke karatu wani ya taso yana shi yana kuma ya raba ana rabba zai ce ya kira mai ce wanda ta girma fa ka je ka neme ta ina kuma duk ba wanda duk suna gidajen shi ne magana da nake yi ai su ma iyayen asali wannan ita ce tarbiyyar daga baya ne aka sakar wa yara saboda zamani amma wannan ita ce tarbiyyar suna zaune da abokan su zaka ga ana tattauna a ce wani dama ya gama karatu to ai wanda ba ta gama karatu a ce to ai kawai ya je ya duba wancan tema shi kenan mala audi ya sanin da ne har yanzu haka yake wa yayi ko wannan takardar da zai aura ni da shi muke magana da ya zo makaranta yake mun almajiri na na bawa haka yake mun yace almajiri na na bawa yace ka san ni yaya na duk almajirai na nake bawa duk suna zaune a gidajen yace kuma malam ya nuna min yace kaga wannan gidan gidansa ne ya gina gida to wannan tarbiyyar sakin da muka yi ka ga yanzu mu yan boko ne mun goge yawa a wata ɗaya turanci biyu ko uku yawa to shi ne an goge to shi ne kawai ya haka yi Duba yanzu kana zo ka ce lokaci ya yi, to yi kenan. to wannan wannan kaga dai wato ban gama gwangwajewa a nan ba yau barin bari nan fiki wani hadis sai mu tashi sati mai zuwa insha Allah eh hadisi dai rage dama a shiga kuma gogor mai Allah ya kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullah na'am Hey. ɗari da saba'in ko da uku wato kuskuren da ake yi tun ba da suke ta wannan magana kuskuren da ake yi da ake yi auna ma'aunin da daki da zakka ake auna su da zinari da dala wannan dala kuma ma kake ba ta da hankali abin da yake daidai ai ka ga yanzu da fidda fidda na gani inda suka fitar da ka duba kalandar tambaji ta wannan shekara za ka ga nisabin nisabin zakka miliyan biyu ko hudu suka sa shine kuma azumar ko shi ne kuma hankali wanda muka sa a masallaci ta azuman to ita ma ta ita ma ta azuman ka a haka ta buga da bidda suke ko da shi ne tunanin da tattaunawa council of ulama tattaunawa da aka yi cewa amfani da wannan na farko idan aka ce mutum ba zai fitar da kawo sai kudin da ya kai miliyan sha uku ko sha hudu da wani abu to masu fitar da kara su yi kasa za su za su zama ba su da yawa sannan mabukata su yawaita shi ko musulunci ba haka yake so ba ai magana ce a fili fitta ake kallo fitta kuma in ka kallo kai kace ne hankali an fahimta da kyau ko saboda haka magana cewa a kawo da laifi mutum ya ce wai yayi kaɗan har a bada aure wannan kuskure ne duk wanda yayi wannan bai da fiqhu cikakke Allah wallahi kuskure ne zaka haramta aure da yawa idan wato kuna so sadakin ku ya zama wani amount to kafin a zo gurin ɗaura aure lokacin da aka zo nema ku zaunar da ni nema ku gaya mai ku ga yarku ta hadda ke zuwa arba'in ta ci kiredit bakwai nawa za ka ba ta sadaki kun faɗi kwalitin ta dubu ɗari ba wa ai yan mu ta hadda ta zuwa arba'in ɗin ka ba ta dubu dubu ɗari da wannan za a yi wasa da dariya sai wallahi sai ka ba sai ka ba ta ɗari biyu haka ake yi ba sai an zo gurin wannan shine daidai wannan ko an yi gaskiya duk limamin da ya fi kiwon sa yana da rauni ba daidai bane ba daidai bane saboda haka aqallu sadaq malikiya ne ba fa suke da aqallu sadaq amma sauran jumhur ba ruwan su dora aqallu sadaq duk abin da ka bayar ga shi yanzu mun duk abin da wata ta yadda yanzu idan idan idan na je neman aure ta ce ta yadda in koya mata quadratic equation bata iya ba a matsayin sadaki ya halatta karewa kenan ballan da suratul suratul a'la idan kwa da zai kai kokin ka koya ko kin da zai kokin ka karanta ka koya ba ta iya in aka zo gurin da zai ji ce ya ba da sadakin simultaneous equation ya koya mata ya halatta sai da aka ba shi da akallu ba shi da kuma wannan ka lura shine hikima da musulunci za ka aka ba da shi auren zai zama to baya wahala don ba a so a tsananta gaskiya ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kuma duk wanda ya wannan in malamai ɗan uwansa suka ji za su yi man magana ba daidai bane wallahi saboda haka abin da yake daidai shine a kallon in dai sun yadda su san ba a so a zo filin gurin a rika musu dama ai da wanda daga wannan neman aka zo wasu ma lokacin da aka zo nema an bayar an yi kaza wasu a lokacin suke ne kaza dake lole da an zo sai su ce an bayar da kuɗi kaza shikenan ba buƙatar wani an kawo kuɗi sai an lissafa a rika kun shaida ina ruwanku kuɗin ku ne ba ba ba ku da wannan buƙatar an ba da zaraki an karɓa yayi shikenan saboda haka wannan shine Allah ya tsawai to kaga dai a dunkule wayan abubuwan muna yin gyara kayan ka ne a matsayin mu muna akwai iyaye da yawa suna jin mu amma ni a matsayin mu na matasa mu abin da muke gani kuma muka ga iyayen namu sun yi wato ya ya bada natija muke so lallai a dawo da shi domin abin da iyaye suka yi ya bada natija wannan gogewa da muke gani mun waye muna da awareness muna da sakafa gaskiya ci gaba mai haƙari biya ne ko shakka babu Allah ya dakatar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana kamar yadda kun sa annabi ya ce man la yaskuri nas la yaskuri Allah wanda baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba ina ta faɗa kamar yadda na faɗa a majalis ina mika godiya ta ta musamman ga iyaye da sauran yan uwa masu albarka da aka wato halarci bikin walima ɗanku da aka yi wasu kuma kanne a kanne a gurinsu ta katima alkurani ko shakka babu ina yawan faɗa gaskiya ba zan iya godiya da baki kawai ba an bani aiki ne ni aiki na cewa wato wajibi ne ne ta addu'a domin annabi cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya muku alkhairi ku biya shi to biyan kuma shine ko dai kai masa abin da ya ma ko kuma kai sai mar addu'a sai ta zama daidai da abin da yi to wannan ne ya fi mun nauyi gaskiya a lokuta daban-daban waɗanda kake tashi kai munajati da Allah to a lokacin kake da buƙatar ka rika kaman sunan wani da wani ka ne musu addu'a wannan dole ne ko shakka babu ni an haɗa ni da aiki domin mutanen da yadda ka san zan aurar da ɗa financially akwai wanda suka bani gudunmawa ta musamman wanda wato ba zan iya koyewa ba kawai da na gaya muku suna da yawa ina godiya matuƙa Allah ya saka musu da alkhairi sannan an nuna mun kauna ta musamman sosai da sosai Allah ya sani duk wanda ya sani shekara shekaru da yawa tun ma kafin a yabo Huzaifa ni buri na a duniya shine Allah ya ba mu ba da cewa alkur'ani duk wanda suka sanna haka suka sani buri na kenan ina da wannan burin saboda haka kuma Allah madaukakin sarki ya girmama ni da wannan ko shakka babu ina godewa Allah matukar godiya kuma ina godiya a gare ku da auta girmamawa da aka yi mana da karramawa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi shi kuma da Allah ya baki wannan ya dora masa wannan nauyi na hadda alqur'ani Allah madaukakin sarki ya baki kulawa Allah madaukakin sarki ya kare shi ya baki ikon kula da qur'aninsa muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa dukkan mu waɗanda suke da ragowar yaya kowa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa Allah ya faranta masa rai da irin wannan domin daɗin da ake ji sai wanda ya shiga filin na an ce ma da ta alkurani wanda aka saukarwa wato aka saukarwa annabi shekara 23 kamar yadda na faɗa wajen ba shekararsa goma da watanni ya da alkurani kuma sai da aka samu alaramomi daban-daban suka yi ma interview daban-daban akwai ran da alaramomi shida suka mai interview nan ki yake suna da yawa akwai lokacin da alarmomi daban-daban aka yi mai interview to ko kaka babu ni iya sanin da dai na san ba wayo na bane wataƙila wani abu ne Allah ya karɓa ya saka min da wannan to saboda haka ina roƙa Allah don sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka kowa Allah ya daɗaɗa masa rai da irin wannan farin ciki Allah madaukakin sarki ya ta'azurta mu da ayama da ta alqur'ani su kuma yayan mu Allah ya kula da su Allah ya kare su Allah madaukakin sarki ya shirya mana su ya dora su a hanya madaidaiciya duk wanda yake da damuwa Allah ka sani muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suke mana fiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk abin da muke jin tsoro Allah ka kula ka iya mana shi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين